أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna magana akan muqaddami wato ahliyarsa cancantar muqaddami muna magana kan wani abin da muka zo yace wa innan naf'a haqiqa amfani fi suhbatihim a cikin abutar wato shehunai wato mutum ya zama muridinsa amfaninsa maqsurun an taƙaita shi ala shuhuri amraini bisa ganin abubuwa guda biyu al'awwal na farko an yi alama wanda ya abuci shayi ya san anna shaykha abinda ake nufi da shayi almuradu suhbatuhu wanda ake so a abuce shi wanda kowane fi ɗariƙatihi fi ɗariƙihi ake so kuma a shiga ɗariƙarsa abinda ake so mutum manufa da wannan kasancewa wanda za ka karɓi ɗari kanan tasa waliyun lillahi ta'ala waliyun Allah ne fai saba hun saboda ka sai ka abuce shi wai da kullu fi ɗari ɗari ka shiga cikin ɗari ƙasa kafin ka karɓi ɗari ƙasa ka tabbatar da cewa ka kudin cewa shi waliyun Allah ne litajzibahu mawalatuhu li mawalati Allah ta'ala saboda soyayyen shi wannan waliyi ka ja ka zuwa ga san Allah madaukakin sarki wannan shi ne sharafi na farko da mutum zai ya karɓi dare ga abin da farko abin da zai fara dubawa kenan duba cewa a mutarsa da dare da wannan wali dan yana waliyin Allah ne na biyu kuma an yi alama ya san annahu min abidil hadaratil ilahiyyati shi hadshai yana daga cikin bayan hadara Allah wanda wa arifin min tariqil ta'rifil ilahi ya san cewa masani ne ta hanyar sani na ubangiji مكاشفة مكاشفة ومناغلة مناغلة بما للحضرة زبون أبن لك إذا حضر من العادات هدق لدبي فيسحبه لأبو تشيش ليدل ليدله على ذلك لأن هنا مسا مكاشفة مناغلة أن تحضر الله ومسا إبر مشايخ دون لأبو تشيش ودخل في طرقين نشد عن يوزنسو غير هذين الامرين باتردوا ان ابوه اولادي المكوثابا فقد خسر الدنيا والآخرة يا سعد يا دنيا دلائرة قال سيدنا رضي الله عنه سيدهم شهدنا الله يدري شيئتي فهذا والنم أقل ما يرائي ما يراعى في نمتي كم كان شعب لي كما تأكل في من يريد التقديم أدون ليك نيما وتقدم الرواء التقديم من العلم والمعرفة لما هو بسببه يضمن wato ya gabatar da ilimi da sani ga abin da yake kai ziyarar alama da ma'arifata hakan faharar wato wanda yake mukaddami ya san abin hukunce hukuncen da suka suke akan dariƙa din hukunce hukunce na dariƙa ya zama ya sani sannan kuma ya ƙara akan ya san hukunce hukuncen tsarki istibra'an hukuncin kama ruwa wa wudu'an da hukuncin alwala wa guslan da hukuncin wankan janaba wa tayammuman ya san ya san hukuncin taimama a kan nan in ka kana karanta nan wurin za ga duk kusan shi ne mai ya kuta da farida ya waɗe duk waɗannan wurin ne ya waɗe mazina ala harafi ko mai ya kuta da farida wajen ziyadi ya nufin وكذلك هكذا معرفة ما لا تسوه الصلاة به إلا به مقدمة يسنياظا أبن لا صلى مراته بسيره أبن لك إن كان تصلى وما نقص من عن هذا القدر kaganiko haka ya san kuma abin da ya tauyi daga wannan gurgurdo bai ilmi a ilimi abin da zai gyara sallah ya san abin da zai fata sallah la ya sai hulit taqdimi in bai san wannan gurgurdo ba ya tawaya ga wani daga cikin sani a wannan to mutum da ya cancanta a taimaka a bashi izinin muqaddamanci ba wanda duk bai samu irin wannan abubuwa ba la'annahu lam yahsul ala haqiqati ma huwa bisalabi an yanqulahu li ghairi dan shi kansa bai san abin da yake so ya hukunta hukunta abin da yake so ya ba wani sa ba to idan ka bashi wani hukunci ya zo na abin da ka bashi ya zo tambaye ka baka san ba ya kenan to da haka ya kamata duka san wannan kafin ka zama muqaddami an yanqulahu li ghairi kamiyatan wa kayfiyatan wa waqtan ka san ya za a yi kammiyar abin da za a karanta wa kaifiyatan da yanayin da za a karanta wa waqatan ya san lokacin da za a karanta duk muqaddam ya kamata ya san wannan وغير ذلك لو أن ون مما يتعلق بالورد ده أبن له يراتي ده ورد يرسل مكافني لأنه لم يع- لم يعرف المراد والمقصود من هذا الذي يريد أن يدخل غيره إليه دم إذا بيسم والنبا وبيسم أبن نبي da manufa daga wannan lamari wanda yake so ya ba wani sa ba kowa ya dullahu alaihi shiryar da shi akai ربما دلوا على غير المراد idan baka san muqaddam ne san wannan hukunce hukuncen ba in muridi ya zai tambaye shi abin da ya shafi hukunce hukunce kaga sai ya nuna masa abin da ba shi ake nufi ba sai ya sabbata masa sabanin gaskiya wanda laka bihi fi maqsadihi ghayr tariq salat sai ya shigar da shi hanyar da ba hanyar dacewa ba bal rubama auqa'u bi mahawat al-fard wal bi'ad me yuma me yuma ga abin da zai tambaye ka in ka bashi amsa za ka sa shi ya fada cikin korewa da nisa a kore shi daga ɗari amma a nisan tashi waka shuri da an gani fi ba'ali man yanta hilu ɗariƙar irshadi ga wanda yake shiga irin hanyar nan ta shiryawa da da nuna nuna shirya da mutane zuwa ga Allah min gairi ma'arifatin ya shiga amma ba tare da sani ba bal wala haqqa wala haqiqata ma huwa bayinun suratan wa ma'nan ba da ba wani haƙi ba wani haƙiƙa da yake bayyananne a sura wa ma'anar da kuma ma'ana gayatar mubayana ya bambanta a ya tukan ya bambanta matukan bambanta a sura da da ma'ana ya bambanta liman ayyukan shari'a ga hanyar shari'a ya yi nisa ga hanyar shari'a wa tariqatu da tariqa wa zalika yake wannan annahu yaqulu yana cewa kenan da mai rubi istimalatihi ilayhi da wanda yake na manya karkata zuwa gare shi wa ila hizbi ko yake so neman karkata zuwa ga jama'ar sa anna man akhala anna duk wanda ya karba wa auren mu wa haza ila janibina wato kuma ya zama ya taro zuwa ga janibin mu yudriku al-kalimata ar-ra'siyya bil umur al-makhzaniyya wato zai riski wata kalma da shugabanci a cikin al'amurra waɗanda suke abin taskancewa ka fulani wa fulani ya faɗa kamar irin suwa ne da wani wayan kurla ba da manufi da kalawun shi min zalika ya faɗi waɗansu daga cikin wanda irin waɗannan abin suka tabbata gare su fa ya ta'awunu alaihi wa shaytanuhu shi da shaytaninsa sai su dinga taimakon kewan keniyawa wa hula da san wansa fayadullahu sai batar da wanda ya zo ya tambaye shi dan an tare kiloda gabaran hanyar shari'a da batar da shi gabaran hanyar shari'a ko ya zunna anu in farada fi zilki alillahi ya zama shi na ganin cewa ai a hakan hanyar bayan Allah yake tare da cewa kuwa abinda aka tambaye shi wanda ya bada amsa da shi ba haka ya kamata ya bada amsa ba wa hadhihi wannan kuwa wal iyaz billahi min al-masal da Allah min a'zamin fitan ne daga cikin mafi girman fitina الموعود بها في آخر الزمان من أكي الحوار حقا ذات أو قوة قرشا زامني ولهذا فبداك احذروا قل أورو من صحبة المتصوفة daga abutar masu da'awar sufanci aljahili na wanda suke jahilai da ya zo wannan zamanin malam da ban san abin da zai faɗa ba a zamanin suke ne ke faɗa ka gani ko wa kan muta mashiyahin bi an sadi jaddihi فكان من الحل العباد بسنتي ديوا وني يا زم شو يا زم مقدمي saboda babansa mukaddami ne saboda kakansa mukaddami ne bai san komai ba akan harkar tijaniya bai san komai ba akan harkar tariqa Allah za a tambaye shi hukuncin kuta bai san bai san ba kurin dai dan babansa da kakansa da malaminsa kawai shi kenan ya dauki tarbi shi kenan ya zama shehu abinda mai hakuri da bari kenan tun a zamanin sa ya faɗa da yake da kyau bare yanzu hukam min zawaya hatta zuwa hibalatan liqansi ma'ishatin biha wal hadiyati da ya zo wani zamanin da ba musu da ba musu abin da zai ci ba yace da yawa zawuyoyi an an an azar an aje zawuyoyi ne dan neman abinci dan neman hadiya ba za a ga an tar ana riba ba ba za a ga an tar ana zikirin juma'a ba ba za a ga an tar ana karatun qur'ani ba ba za a ga an tar ana wani aiki na alkhairi ba a in ka ga an taro to magana ta kuɗi za su zai sa a taro abin da mai ya udul fadi ya faɗa kenan a zamanin sa to da ya zo yanzu faɗa ya ga da ya ga abin da ya baka وإذا أرمت القدر الذي هو أقل ما يراعي ما يراعى idan ka san wannan shine gwargwadon abin da ya kamata muqaddami a ce ya sani fi husulul ahliyyati a dan abin da zai tabbatar da cancanta littaqdimi ga muqaddamanci min jihatil ilmi aw tawaran ilmi fa yanbaghi ma ya kamata an ta'rifa kasan annahu la budda ba makawafi usul zalika ga tabbatar da muqaddamanci min an yakuna man yuridu zalika wa natija san haka ba da tahsili al-qadr al-mazkur bayan ya tabbatar da wancan gurguru da muka faɗa min al-ilmi na ilmi ya zama kuma zadiyanatin mai kulawa da addini wa aqalin ya zama mai hankali wa hilmin ya zama mai juriya wa amanatin ya zama mai amana wa raf'i himmatin ya zama mai ɗaukar himmar muridai ورفع همته عن الخلق ya zama ya dauke himmarsa gabarin halitta wato baya neman abin hannunsu sikatan bil malik al haq dan ya amince da Allah da yake shine haqqo kafin kalama muqaddami abin da shaudu dani yayi wasiya kenan ga muqaddami ka san hukunta hukuncin tariqa wanda zai zo ya tambaye ka me yake bata wuri in nayi kaza ya zan yi in ban yi kaza ba ya wurji na yake in na yi kaza ya wazifa ta take in ban yi kaza ba ya wazifa ta take zama duk ka san wannan saboda muridin ka zai wanda ka bawa zai iya zuwa ya tambaye ka bayan wannan kuma ka san hukunce hukuncen tsarki kama ruwa alwala sallah wankan janaba taimama duk ka san ka san hukunce hukuncen dan muridin ka yana iya zuwa ya tambaye ka to duk bayan wannan kuma ka zama ma mai kulawa da addini ba mukaddami kurum ba sallah ba sauran ayyuka na hari ba kawai mukaddami ne ka zama mai kulawa da addini wa aqalin ka zama mai hankali wa hilmin ka zama mai juriya ba mai fushi ba wa amanatin ka zama ka zama mai amana ka zama amintacce shi a yarda da kai ya zama kuma ka dauke himmarsu himmarka gabaran abin da ke hannu kamar da shi ya faɗa wa rabbul himmati أما في أيدي الإخوان مؤتكدا أن الله هو المعطي والمانع والحافظ والرافع شكن شكن وسير شرجاني ومقدمي إتي إنا ومقدمي وسيا ɗauke idanunsu ga abin hannun muridansu su ƙudurce cewa Allah shi ke bayarwa Allah shi ke hanawa in kaga ka samu Allah ne ya baka in ka gama ka samu ba Allah ne bai baka ba to haka shi da ne ya umarci dukan mukaddamai kar ka dinga hanjan abin da ke hannunsu sai su ce ne ka ne ka ne da kai su dinga jin tsoron zuwa wurinka to da ka zo da sun zo wurinka haraji za ka dora mu sai ga kowa na ne ka ne da kai to haka wannan wasiyar ta shi da ne wa man na kasafi shi min hadhihi al-mazkurat malai ce wanda ya rage ya tawaya ya tauye daga waɗancan abubuwa tun da kaji mun faɗa ɗin nan wanda muqaddami ya kamata ya cancanta ya san su wa kana mahsalan lil qadr al mazkur muhassalan idan ya tabbatar da wannan gurgudu da muka ambata min al ilmi na ilmi wal ma'rifati da sani da haka da zalika gurgunan abin da kaji mun faɗa ɗin nan fa asul arkan al ahliyati asalin rukunan cancanta وأساسها أصل توشنتا هو تحصيل القدر المذكور شنو أصامو غرغدان كان da kalmin ambata min al-ilmi na ilmi ma taqaddama da abin da kaje gabata din wabakil arkani sauran rukunai kuma banda wa'in da kalmin fada tadur kana kewaya wani alamar kalma karimin akhlaq bisa ga wato tushen tabi'o'i masu girma wa husnul ma'azara da kyakkyawan zama da kadarin isti'a'at gurgurdan iko wato a ƙara an bayan wancan da muka faɗa ana son ka zama mai makarimul akhlaqi wanda bai baka baka bashi wanda bai zo ya gaishe ka baka je ya gaishe shi wanda aka wani abu ya same ka na jaje bai zo ba kai ne same shi ka je wanda wani abu na farin ciki ya same ka bai zo ya ta ka farin ciki ba kai ka je ka tashi farin ciki shine makarimul akhlaq ana so a ƙara akan wancan da muka faɗa da kuma kyakkyawan iya zama da kowa da kowa saboda mutane mutane mutane abu mutane mutane ne wanda suke dan adam mutumin da ke iya zama mai wuyar hali saboda haka ka iya iya zama da mutane a gwargwadon iko da haka mai ishirin na kita fasafa bi za ta halka linan wa shiddatan shi ne manzala ya iya zama da halitta wato ya ciza ya musa yake ba ko da yake cizo ba ko da yake busawa ba ko da ba ko da yaushe ba san sauka ba kar ka zama ko da yaushe ba daɗi kar ka zama kuma ko da yaushe in an yi abin daɗi ka zama mai daɗi in an yi abin mara daɗi ka zama mara daɗi in an yi abin mai kyau ka yaba in an yi abin mara kyau ka yi magana shi ne ma'anar ya iya zama da mutane kar ka zama wato mai magudi ka ga abu wanda yake bai dace ba ka yi shiru to kai magudi ko aha wa mizanu zalika ma'aunin wannan ko kulluhu duka huwa rafu himmati shine mutum ya dauke himmarsa ana tashawudi gabar kallo lima fi aidi ihwanihi ga abin da yake hannun yan uwansa idan ka zama wani bani wani yi min kaza wani kaza zai yi abin da bai dace ba za ka iya gaya masa ba don me dan kana ji tsoron sai abin mara gaskiya in ka gaya masa goban ka ce baka ba zai baka ba amma ka ɗauke idanka gabarin abin su duk wanda ya abu mara kyau za ka iya cewa abu mara kyau ne gane ko to tushen wannan yake shi ne wannan kawai ka ɗauke idanka ga abin da ke hannun mutane min al'arzi na ga kayayyaki alfani na duniya wanda yake mai tsarewa wa anta kalibin ka kawo da kanka gabarin ɗora musu bima fi hazzul lahu ga abin da kake da shi wannan abu na sha'awa ka ɗauke kanka ka daina ɗora musu wani abin sha'awar sha'awar jinsa kaifa ma kana koya abin yake wanda ma kana hadal akhiru na ƙarshe ɗin nan da muka faɗa ɗauke idan ka gabarin abin hannun mutane ni zanen ya zama ma'auni ne lima a dawo ga wanda ke wanda ba wannan ba yin arkanin aliyya daga cikin rukunan cancanta ni ya zana bihin muwaffiqu hala nafsi idan wanda Allah ya muwafaqa ya auna halin kansa wa kullum man wajada biya ra'ihatan min at-tama'i duk wanda ya samu wani kanshin kwadayi a ransa fi rifikin a cikin tausasawa ya ati da yake zuwa zuwa masa min qibal ikhwanihi daga tawadan ɗan uwansa allazina yulqinuhum wanda yake ba su dariga din arafa to zai san annahu laysa bi ahli bi ahli lidhalika fi tantanta ya zama muqaddami ba wala muradan li tantanta zama muradi ba amma ba cewa aka yi idan muridai sun kawo sun baka ba za ka ba kai dai ka kau da kanka ka gani ko amma an sun kawo sun baka ba tare da kai karɓa ba to me za ku ji farida na ta wa rizqun fiqa min ghairi minnati abinda suka kawo suka baka arziki ne da Allah ya koro maka ba tare da gori ba hakurin kana zaune mutum ya wani ya kawo ya baka zai maka gori ai ba kai ka tambaye shi ba a wasu sun kawo bakin an ka an baka wata ta ka ai ba sai aka kan karba ba ka karba arziki ne da Allah ya gudanar ya gudanar maka da shi ta hannunsu kuma ba tare da ba wanda zai maka gori cewa ai na baka kabara na to ni ne zai ka bani ai ba ni ne zai ka bani ba to sai kuma lai ce wannan na karshe din nan shine babban ma'auni ga tantantar mutum ya zama muqaddami duk wanda ya samu wani kanshi na kwaɗayi na irin wannan to ya ce bai zama ma'abocin wanda ya cancanta ya zama muƙallin ba fa yakunu ishtigalu bil iqbal ala islahi amr nafsihi shi mai irin wannan to ya zama ya shagaltu ya fuskantu bisa ga gyara lamarin kansa a hammul ashiya ilayhi shi ya bi ya tsaya ya gyara kansa ya kore kwaɗayin nan a kansa kafin ya zama muƙaddami shi ya kamata ya fara yi ولا يقبل التقدم على احد kada ya karbi wani wato mukaddamanci ga wani ya bare je gyara kansa tukuna wa ahra mabi jantanta ma mabi jantanta Allah ya ta'arada lahu bi talabin aw istidlal shay'in kada ya bujira da nemo wani abu ko nemo jawo wani abu fa in fa'ala in koyi aikata faqad akhsara al-mizana ya sabe ga ma'auni والعياذ بالله من أن نسأل الله من أسباب الخسران لقد دليلا تابعا وقد جمع سيدنا رضي الله عنه شركا أن لا يدري فيها يا حدا يا تتر في بعض وسايا وأتكم وسيوينسا يا تتر معظم هذه الأركان مدي يوم وإن ركنين فقال رضي الله عنه سيشور جاني فتا ga ga abin da shugaba ne ya faɗa kenan a dukkan wannan wasiya yace wa uti man kana muqaddaman ina wasiya ga duk wanda ya zama kaddami ala ya da'il wurdi bisa gaba da wurdi an yi afuwa al-ikhwa an yi afuwa al-ikhwan an zalal ya yafe wa dan uwa in sun yi wani laifi wa an yamsu da rada abuhi ala kulli khalal ya shumbuda wato mayafin yafiya yafiya ga kowane kuskure da aka yi in sun yi kuskure a yafe musu wa an yattaniba ma yudu fi qulubihim maghfiratan muqaddami ina ina masa wasiya ya nisanci duk abin da zai sa kiyayya da haƙo a tsakanin muridai au shay'an ko wani abu au hikidan ko wani haƙo karka yadda kai wani abu da zai sa wane wane ya ga cewa a ya shi kai kai wa wane kai ba kai ni ba kai mun ba an yi wa wane ni bai mun ba an yi kaga wannan zai sa kiyayya ka gani ko wato wane ya fi wane kenan saboda haka duka dauke su abu ɗaya ne duk abu in ya samu kowa kan ka ce wancan wannan ga da yake wannan ga a dukkan su almajiran ka ne dukkan su suna karkashin ka umarnin ka suke dauka kansu kan ka fifita wani akan wani wannan zai sa kiyayya wa an yas'a yace kuma yana da ina ina wasiya ga muqaddami ya zama yana aiki fi islahi zati bainihim a gyara tsakanin yan uwa in an samu rashin jituwa وفي إزالة كل ما يوجب البغضا إن وصية مقدمية لذن تتأبن ذيه ثبتت بكيية في قلوب بعضهم لبعض دفكة وسنس قشاش لأبن دفهم بإيسا كيية فكان ينقواق مقدمين وذلك قسدجي وإن اشتعلت نار بينهم إذا تفيكم وتفتنا ساتاش فكان ينقواق سارع في إسرائها يزوغا ويزي كشف النمفتنا لهم وليكن سعيه أيك النبي مقدمين في ذلك إذا طلبا لمرضاة الله تعالى إليه لمن يدعى الله لا لحمل ذاعل بعد وانا ابن شعوة سندول يعني قشرة بعد على ذلك بسبعنا وأن ينهى يعني جدكم وسيد وعشر بجانه ومقدمين وأن ينهى من يراه يسعى بالنميمة بينهم duk wanda kaga yana daukar maganar wa'annan yana kaiwa wa'ancan ya dauko maganar wa'ancan ya kawo wa'annan shine annabi manci ka hana shi wan ya zujrahu muqaddami ya tawatar da wanda yake irin wannan garibin da magana masu taushi wa kalamin layyin da zancin mai taushi wa alaihi ya wajaba ga muqaddami an yu'amilahum birrifqi wat taysir yayi wa muridai mu'amala da sauƙaƙawa da sauƙaƙawa yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru haka duk in ka duba na za ka zaka je ka duba amma wanda yake magana sai haƙƙi sai wa ne ko a cikin haƙƙin da duk za ka ga wayan abubuwa ne ya waƙe da ka sauko za ka duk nan ne duk wayan abubuwa ne ya waƙe wara'il hadisa yassiru la tu'assiru ko da yake duk za ka nan ne ya waƙe والورائي في ذلك اها والبعد متين ya zama muqaddami ya zama ya nisa an tamfir wa ta'sir ga kore mutane daga rahamar Allah da tsanantawa shine ta yasiru wa la tu'siru wa bashiru wa la tunfiru sai kullu ma ya'muruhum bi cikin duk abin da yake kake umarta muridai da zai to ka dinga nisa ga tamfiri da ta'siri wa yanhahum muqaddami ina masa wasiya ana su dan uwa min wa yanhahum min huquqillahi wa huquqil ihwani ya hana su tozartar da haƙƙin Allah da haƙƙin dan uwa wa yura'i bi zalika kiyaye a wannan qaulahu sallallahu alaihi wa sallam fadan manzo Allah da yake yasiru wa la tu'siru wa bashiru wa la tunabbiru kira da hadisi maza da yake in za ku yi magana kudin ga sassauƙawa wala tu asiru kada gurin matsananta wa bashiru kudin ga mutane albishir da aljanna wala tu nasiru kada kudin ga kore mutane ga barin aljanna kada kullum wa magana ka wuta wuta wuta wuta a ka kawo abin da in aka kai musu magana aljanna sai ka ga kamar kowa zai shiga aljanna nan in aka zo magana wuta kuma kowa ya dinga ganin hanya kuwa to haka ake so wa alaihi yau da jami'a ce ya wajaba ga muqaddami an yi taba'ada da sanin da ya saki dawo da abin ya nisa an tagari mu duniya mun gare mun abin duniyar muridai wa Allah ya tafita ila ma fi alli muridi muqaddami kada ya dinga wawa ya zuwa ga abin da ke hannun mutane mu'taqidan da sanin ma shi na muqaddami ya kudirce anna Allah Allah huwa al-mu'ti shine mai bayarwa in ka ka samu Allah ne ya baka wal mani'u in ka ga baka samu ba Allah ne ya hana ka karkacewa ne ya hana ne a'a yana bana bayan ya daina bana a'a Allah ke bayarwa Allah jana wal khafidu kasan Allah ke dauke kaskantar da wanda ya so ya kaskantar wal rafi'u Allah shi ke daga wanda ya so ya daga wal ij'ali matahu muqaddami ya sanya himmarsa fi tahrir dunyahum a cikin raye duniyar su ne tashdidi na daga daidaita wa tamzil da almubazzaranci kar su dinga wala tubazzir tabzira in Allah ya baka kuma kada ka dinga mabarzaranci ga abin da Allah ya baka kar ka ciyar da dukiyarka a inda Allah ya abin da abin da Allah bai hana ba wa Allah ya tulubi wa Allah ya kuma bahum bi da shay'in kada muqaddami ya nemi muridai su ba da wani abu la min al-qalil wa la min al-kathir ko kadan ko babba kar ka nemi su baka illa ma samahat bihi nufusuhum sai abinda ransu ya daɗi min gairi qalbin ba tare da kame ba kane ma ba in sun baka shi kenan fa inna qulan nasi haqiqa hankalin mutane in ji wata jani haula hadha al maqasid duru anan ne fa yake da kewayawa kan abun hannun mutane fa'idu kan abun hannun mutane wa ala hadha al qadri wannan ita ce wasiyar da shi wata jani yayi ga muridai ga muqaddamai وعلى هذا القدر لتلك وانا غرغدو تجري به جميع الامور الامر تكسك برانا وهذه الوصية وانا وصية تشوف الجاني وانا وصية من سيدنا رضي الله عنه بشوف الجاني خافية تاولا تنفير إشارة أنوني إلى الأحلية بذلك تنسنت المشروع تودعك شرطا في هذا الباب وانا باب كائسة جدوان لذي زما لتنسنت zama muqaddimi muqaddami wannan wasiya sai ka tawo da kama anna kama inda dai wannan wasiya da jirgan kabilatun ta'ala mun ce bi jami'in mu'azzam ma yutlabu min al-muqaddam da dukkan amadi yawan abin da ake nema daga muqaddami التمسك به يرقو له من مكارم الأخلاق من الأدبيء ما في جلما ومحاسن الآداب للدبي ما في جو وذلك يتوى نقول أن العفو عن الزلل wato mu kai yafiya da kuskure wasafi anin halali da kau da kai gabarin kuskure dai ko azamu shine mafi girman matar fahu bi girma waddatu abinda soyayya take tabbata da shi mutum ya maka kaya dai maka to sai ga soyayya ta shiga fil qulubi a cikin zukata wa yastanzilu arwahu rada rayuka na yadda sai sauka min khaza'il al-ghuyub daga dakokin gaiba ومن لطيف آدابهم الصنياء يا دبكن تمتغشا لدبنس مدوكي الجارية وانديك قدانا على مناهج السنة المحمدية لذلحين السنة النبي أن المقدم مقدم إذا رأى من بعض إخوانه مكروها إذن يدع وانا أبنكي لغوني لغوصل بسنين مسمون عبد لله فقوبي كما تبع aw alima min halihi i'wijadan ko kaga wani dan uwa yayi wani abu wanda ya kauce wa hanya aw ahassa minhu bid'awan ko kaji dan uwa yana da'awa yana kaji alama yana wata da'awa aw ra'a annahu dakhil dakhalahu al'ajab ajab ko kuma kaga wata alama cewa muridi wato ujubi ya shige shi Allah ya zada lahu bil makruhi to karka bayyana masa da da idin bal ya takallama ala ru'usil ashabi in an taru magana da zakai akan a jama'a in an taru ka annahu ghayru qasidin li mu'ayyan kai magana kamar ba da wani kake ba ka kai da magana kamar kana yi ne da kowa wai shuri ila zalikal makruhi idan kana magana gargadin da zaka yi kamar da kowa kake sai kai nuni zuwa ga wannan abin da kake so wannan abin da kake ganin wani dan uwa yayi wanda bai zai ba ala waje da istitrad fil kalami ta fuskar tabbatarwa a cikin zance ga wannan abin da aka aikata wanda ba daidai ba wa yakshifu an wajhihi al-mazammata fihi ya yaye wato abin zargi a cikin wannan abu kashfan bayyinan wato yayewa bayyananne lakin ala wani ijmal amma ta hanyar ijmali zaka yi ba tafsili ba hatta la yatafaqa la yatafaqa ahadun har dai kan wani ya gane maqsudahu bi halin abinda aka ce ni da wannan magana ma'ana idan aka samu cikin dan uwa wani na yin wani abu da bai dace ba to in ka zo magana akan wannan abun sai kamar yadda shi gane ke me yasa mutane suke yin kaza suke yin kaza abu kaza fa bai kamata ba abu kaza fa bai kamata ba amma kai ka san da wanda kake shi yake yin wannan abu shi ma kuma ya san da shi ake shi yake yi amma dai kana magana a cikin jama'a ba wanda zai ce ai da wanda kake amma shi wanda kake saboda shi ya san saboda shi ne karkar karkar da wa a cikin jama'a ka ce wani ne ka kake kaza wani abu kaza da kake yi ka zango kamar yadda shi zane ke yace wa illa faqad afrazata fil fadhilat idan ka ce haka zaka dinga yin nasiha taka ta sai sai ka tashi sai a kare da ku- da abun kunya yake ji magana taka kuma ya ci gaba da yi saboda me baka to haka sai zai in zai yi mutum wannan da yayi abin laifi sai ya zo ya ce me yasa mutane suke kaza suke kaza abu kaza da suke yi da dacewa abu kaza ba ai suke yi ba haka ya kamata a yi ba to in ya gaba ka bari ba sai sai zane kira ka kai da shi wane maganar nan bana nake yi da kai nake da kake abu kaza da abu kaza ka bari in kake to ka zama shaidani kenan sai sai ya kore ka gaba da to za ka har sai ma za ka yi wala ka kai an ba ba ba ku kwanto an al fa'idata fa'ida ta hasulu bi zalika lil jama'a tana samuwa da jama'a idan kai wannan wa'azin cikin jama'a ka nuna kamar wasu ne suke yi baka faɗi me yi ba sai a samu fa'ida ولذلك المعني عنده خصوصا مسمى وان ake nufi da shi ke wannan abu sha san fa'ida wa hada yace wannan aqrabu shine mafi kusanci ilal mudarati zuwa ga iya mudarati iya zama da mutane wa aktaru asaran shine mafi yawan tasiri lika alibi da kullu da tattaro zukata wa fi gayatu talabbi akwai matakar tausasawa bil akhdhi a ruko bil afwi was sitri kai rangwame kuma ka suturta mai yi baka ce wani ne ke me yasa ake yin kaza me yasa ake kaza me yasa a- mutane suke kaza ubin da zai ce kai gaba ki ɗaya dai fa wujuhu al-akhdh bil afwi hanyoyin riko da rangwame kafiratun suna da yawa wa kulluha dukkan hanyoyin mahmudatun ana abun yabo ne muraggaban biya kuma ana soyantar da mutane a cikin irin wannan wato fuskoki na rangwame lakin na ahsanaha mafi kyan hanya ta rangwame da yafiya ma ban mai da isharatu shine abin da nuni ya kunsa ila al-aqlahi zuwa ga abin da yake mafi kyau wal ahsani da abin da yake mafi kyau din gairu shu'uri ba tare da sani min al-ma'ani daga wanda ake nufi da yin wannan wa'azin ba bil afu da yin rangwame wala bil irshad ba da shiryarwa ba wala bi ghairi zalika ba da ba da wani wannan ba ورووا عن رويته في الإكسار عن العفو حديثا an ruwaito wani hadisi a yawaitawa ga rangwame an sayi da abdullahi bin umar hadisin da aka karbo ga abdullahi dan umar radiyallahu anhu Allah ya jarfi annahu qala yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ya rasulullahi ya manzo Allah kam abu ayna khadimi bawa na da yake mun bara na da yake gidana yake min hidima to nawa zan iya zafi maka in ya min laifi qala sai manzo Allah ce kullu yawmin 70 marratan inda zai maka laifi so 70 a rana ɗaya ka yafe maka kaga ni ko yayi ka yafe maka yayi ka yafe maka yayi ka yafe maka to saboda haka aka ji to to alhamdulillah kun ga fatiha da salatul fatiha فاتحة صلاة الفاتحة
إياك نعبد وإياك نستعين قالين إنهم كل لا جنون وخلق خاتم من عقل هذه إلى صراط المستقيم صراط تغفر لنا بها وظلم وتسير تولي لنا أمرنا فنعم وشيخنا وتوفنا يا ذا الجلال والكرام والإكرام. الحمد لله رب العالمين.